بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى علي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba yau bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445 daidai da sha bakwai ga watan uku na miladiya 2024 insha Allah za mu ci gaba da karatu mai albarka a cikin wannan sura mai albarka suratul hijir za mu tashi aya ta 19 ko? to mu je 21 تو آية 21 تو على رمضان وإن من شيء إلا عندنا
bayan da wato kenan ya yi mana bayani akan wato kenan yadda ya shimfi da ƙasa sannan ya sa duwatsu a cikinta wanda zama kamar tilki a gare ta ya sanya mana abubuwa na rayuwa ɗaya bayan ɗaya wanda shi ne ya ɗauki ɗaunin yin su ba mu muka yi ba sannan sai allah madaukakin sarki ke cewa bismillah rahmanu wa in min shay'in ai wato babu wani abu a duniyan nan illa inda na khaza'inu face taskasa a gurmu take inji allah madaukakin sarki komai a duniyan nan ka gani a hannun allah madaukakin sarki yake gida ba don haka allahu ya bidu wa ya busut Allah shi ne ke dankewa shi ne kuma ke shimfidawa kwamano da ziluhu ba ma saukar da shi kuma koma menene wato kenan abin da shafi ruwan sama abin da shafi arziki da mutane suke mallaka abin da shafi iska da mutane suke shaka gwargwadon sanyin da suke samu gwargwadon zafi da suke samu canjin yanayi da sauransu ba ma saukar da komai illa bi kadarin ma'alumi face wato kenan da wani wato kenan gwargwado wanda yake abin sani daidai lokaci kaza ga irin nau'in da ake bukata na iska a guri kaza a daidai lokaci kaza ga ruwan da ake bukata ga kaza da ake bukata duk abin da kaga ya zo duniyan nan to Allah madaukakin sarki yana saukar da shi gwargwado ne domin ya tunkudo shi zai iya zama matsala wato kenan ka mutane za ka tunkudo sanyi in yi tsanani zai yi halakar da mutane zafi za ka tunkudo shi gaba da in yi tsanani zai yi halakar da mutane ruwan sama in yi zo in yi tsanani zai iya halakar da mutane duk abin da ka sani in yi oba da haka allah a cikin tsarinsa saboda wato kenan dan adam ya ji daɗin bauta masa sai yakan sake gwargwado yakan sake gwargwado yakan sake gwargwado shine ma'ana wa ma'anar zulhu illa bi kadarin ma'lum ta mu je malam وأرسلنا الرياح لواكها فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخافنين الله مدوكاكين ذلك cewa arsalnar riyaha sannan kuma mu ne muka saukar da wato kenan iska lawaqiha ta zama wato kenan mai barbara fa'anzalna minas sama'i sannan bayan haka sai muka saukar daga sama ma'an ruwa wanda kuke amfani da shi ba su kai kuma sai muka shayar da ku shi wanda ruwa da aka saukar wa ma'antu lahu bi khazinina ba ku ne kuke taskace shi ba lokacin da muka ga dama muke saukar muku wato kenan da shi anan har yanzu Allah madaukakin sarki yana nuna mana iska ikonsa daga cikin ikonsa shine yana saukar da iska iska mai karfi ita ce ake kiranta arriya idan Allah madaukakin sarki ya amfani da wannan kalma arriya ya zo da jam'i to yana nufin wato kenan iska mai alkhairi kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa ya saukar da iska bushran lakum ko yawwa wa arsalna riyaha nushran bayna yaday rahmati Allah madaukakin sarki yana saukar da iska dan ta zo ta yada rahamansa ko kuma a wata kira'a bushran bayna yaday rahmati ta zo ta yi bishara cewa ganar rahabar Allah maɗaukacin sarki tana tafe da haka kalmar riya a cikin alkur'ani kamar fuluran ne na rihu to inda ta zo ta alheri ne kenan shi kuma ɗaya rihi ɗin shi kuma mufrad ne na riya shi kuma in kana ta zo ta cikin alkur'ani to tana zuwa da musifa ne Allah maɗaukacin sarki yake magana dangane da adawa ko yake cewa sakaraha alaihim saba layali ko sai ce wa amma adu fa uhliku bi dagiya ko sakara menene fa uhliku bi dagiya wa amma adu fa uhliku bi rihin sarsarin atiya yawa adawa an halakar da su da iska sai ce da rihin bai ce riyah ba yawa sadaka rihu duk da cewa ita rihu din ana iya amfani da ita a wajen jam'i amma asalinta mufrad ne kuma asalinta in ta zo ta takan zo wato kenan da musifa ko takan zo da bala'i shi yasa ko iskar hutu da take karya alwalar mutum din nan ba za ka ja ce wata riyaha ba sai da ce mata wato kenan rihu saboda ka Allah madaukakin sarki ce mu da muka aiko wato kenan rihu ta zama lawaqir ya ce lawaqir yawanci sukan ce naƙatun laƙiha larabawa suna faɗa wani magana idan raƙuma tana da ciki sa ce mata naƙa allaƙiha saboda wato kenan tana da ciki ko kuma waya idan ta kunshi abin da ya kamata ta fitar da ɗa za a iya ce mata allaƙiha asalin lawaƙihu wato kenan abin da yake ɗaukowa wato kenan me zan ce ne abin namiji ko mai Allah ce wa yi min shayi illa kalakalar zauje ne ko yawwa ko mene ne Allah maɗaukakin sarki ya halice shi dangi biyu akwai dangin mace akwai dangin namiji to dangin namiji din da za a ɗauko ya zo ya haɗu da dangin na mace to wannan abin da zai kawo wannan ɗin shi da ake kiransa Allah waƙe akwai wato kenan abin da ake kira menene ake kira sai pollination ne ko fertilization pollination pollination akwai agencies na pollination daga ciki shine mutum da kansa yakan taimaka a wajen pollination daga ciki akwai ruwa shi ma agent ne pollination yakan dauki wasu abubuwa na namiji ya kai kan wasu mata na halittu da suke cikin ruwa ko kuma ciyayi ko wani abu makamantan wannan yanzu kamar spiral jara a tsohon kaga ruwa yana tafiya da abubuwan sa kai shi nesa sai kaga ya faru ya ci gaba da rayuwa a wancan gurin ko kuma wasu abubuwa da suke tafiya irin wannan amma iska ita kuma takan ɗebo yanzu misali malaman agric idan suna son su samu abin da ake kira cross pollination suna son su yi hybridin wata nau'i na gero ko dawa ko masara sai su shuka gona guda biyu wannan kalan a kusa da wannan wannan kalan a kusa da wannan idan lokacin yayi sai su yanke kan daya sai su bar na daya to na dayan zai yi pollinating din dayan sai ya zama wato kenan tushen na wannan ne kan kuma na wancan ne to sai a samu wani breed daban wanda ke shi ba wannan ba ba wancan ba ayi crossbreeding kenan kuma daga nan za a samu hybrid da ake bukata to menene yake daukowa wato kenan pollen grains daga jikin wancan ya kawo kan stigma na wannan Allah madaukakin sarki ce iska muka sa take yin wannan shine bana wa arsalar riyaha lawaqiha mun aika da iskoki mun aiko iska dan ta zama wato kenan tana kawowa wato gidan haifayya tsakanin ciyawa kala-kala yawwa da can da yawa mutane ba su fahimci wannan ba amma yanzu an fahimci cewa dalilin da sa ake yin kilili a dabino kenan a ɗauko na namijin a zo a barbada a kan na matar shi ke da sai ka ga saboda allah maɗaukakin sarki ya so kome ya zama ya yawaita don haka sai fitar da hanyar da hakan ɗin za ta faru allah maɗaukakin sarki ya amfani da wannan ta hanyar iska don haka iska musamman kusan duk yayin da suke duniya mafi yawansu suna zama sun samu wani abin da ake kira pollination din ne as a result of iskan da take ɗakuwa pollen grains daga jikin wannan da kawo kan stigma wannan sai a samu pollination daga nan kuma sai a samu fertilization kenan ko yawwa to Allah madaukakin sarki ce shi mu ne muka yi haka amma yaya Allah madaukakin sarki ya tsara wannan sai ya ga dama kuma shi ya san yanda yake yaya karancin pollen grain yake misali yanzu karfiya ciyawa harkiya ina polygram ɗinta ina stigmanta amma har allah zai ɗauko wannan ya zo ya sa akan wannan kaga ciyawa ta girma gero wannan idan babu wannan iya fudan nan tasa idan ba a samu wannan cross pollination ɗin ba to gero ba zai kyau ba haka kan zai tashi sot babu kwaya ko kwaya ɗaya to allah maɗaukakin sarki shine tsara wato kenan wannan saboda haka kamar kai ka ce allah maɗaukakin sarki yana karantar da mu wato iko irin nasa da baiwa irin tasa rawar a'imma a ibn umar malamin hadisi sun yi riwaya hadisi daga abdullahi dan umar allah maɗaukakin sarki da da shi yake cewa na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa manita ana khalan ba da an tu'abbar saboda malaman fikihu akan kowace aya sukan fitar da wasu ka'idodi na fikihu ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce duk wanda ya sai wato kenan dabino ba da an tu'abbira bayan an mata kilili fasamar tuhalin lazi ba a hukuncin 'ya'yan ya zama na wanda ya saya bishiyar dabino ka saya amma kuma sai da aka riga aka yi wato kenan ta'abir ɗinta an riga an yi mata kilili amma kai bishiyar dabino ka saya ba 'ya'yan ba amma ba ka saya ba sai da aka yi ba samar ta lillazi ba a ha waye allazi ba a ha wanda ya saya ko don zai 'ya'yan sai da aka yi ya saya 'ya'yan ma nasa ne kenan daga baya kai da ka sayar ba za ka ce bishiyar dabino na sayar maka ban sayar maka 'ya'yan dabino ba yauwa saboda na riga na masu abinan illa an yi shitar ilmuta sai dai in shi mai sayarwan ya kafa sharaɗi to bishan dabino za ka saya e to shi kenan zan sayar maka ita amma fa ban da ya'yan tunda na riga na yi kilili in yi zai ebe kayana daga baya take taka tunda wannan wahala ne ne kaga kenan yanzu kaka hukuncin yake a mangoro idan misali mutum ya sayar da bishiyar mangoro daidai lokacin da ake tsammanin tunda ita take corresponding din kanta da kanta ba mutum ne yake zuwa ya yi mata ba ko iska ko tsitsin kwari da sauransu bayan ka riga ka sai dabino a daidai lokacin da ta yi hudatta tana kokarin ta sa 'ya'ya to ba za ka koma ka ce ma mutumin ban da 'ya'yan ba sai dai idan an yi sharaɗi zan sayar maka ita to amma fa ban da 'ya'yan na ba na kan ba naka bane to shikenan mun fahimci wannan malaman ba suke cewa inna malami da kula samarul mu'abbar ma al'usuli filbai'i illa bishar wai 'ya'yan bishiya idan har ta riga ta zama daidai lokacin da ya kamata ta zama 'ya'ya wato kidan ba a karbe ta bayan an sai da bishiyar sai dai wato kinan idan an kafa sharadi la'annahu ainu mawjudun yuhadu biha ainihin su ko ha galiban saboda a galibi idan in har hakan ta faru rikici zai iya faruwa amma don a warware already shari'a ta riga ta sa wato kenan sharadi a kai in ba ku sharadi ba wato kenan na ya zama na mai saye ne kenan sannan sai suke cewa lawish tara na kala da mutum zai sai bishiyar dabino wa baki ya samaru lalba'i sai ya zama wato kenan ɗayan kuma na mai sayarwan ne jazal mushtari al'asal shira'u samar to shi da ya sayi dabinan to ya halatta kuma zai iya sayan ƴaƴan mun bayyanci wannan ya saya amma ban da ƴaƴan shikenan to sun fara yi sun fara yanga alama su ce kai za a samu alheri fa sai ya ce to shikenan zai sai ƴaƴan ma ka hada zan baka kuɗin ƴaƴan ma to in an samu hakan nan wato kenan hakan din ya halatta qabla dibiha tun ma kafin wato tannin ta kyau daga ganin alama na saya eh to shikenan to ƴaƴan ma ka sayar min mana duk da ba su fito fili ba amma kaga inda ba don haka ba ba a sai da 'ya'yan har sai za aka ce malamin fikin suka ce bai halatta a sayar da 'ya'yan itaciya ba hatta ya duwa salahuha har sai ya bayyana cewa 'ya'yan sun bayyana kuma ana ga kamar za su abin nan za za su kai labari amma yanzu tun da wannan kes din dama an sai tushen kafin lokacin to kafin su bayyana sosai ma aka ce zai iya wato kenan sai wannan shine maganar imam malik wayar na hukumul bai'i wayin afrada bil akdi to da yana ganin cewa ya halatta za a iya wato kenan sai da wannan wannan shine fahimta na farko na imam na malik amma wani fahimta za su ci layo jun a bai halatta ba a koma asali har sai 'ya'yan sun bayyana an ga wato kenan a alamun kyansu wannan kuma shine magana da imam shafi'i yayi haka ma abu hanifa haka ma safiyanin sauri haka ma ahalin zahiri kamar dawudu zahiri da almajirinsa mai almuhalli bil'athar ibn hazar da sauran malamin hadisi da sauran suka ce al'azhar min a hadithi an na hayi an bai samarti qabla buduwi salahiya abin da ya fi magana ya fi bayyanuwa shine saboda gudun rikici ba a sai da 'ya'yan itaciya har sai wato kinan 'ya'yan sun fito fili an ga alama wato kinan za su kai labari a lokacin za a iya sai da su sannan kuma daga cikin abin da ya dan fara da wannan babi shine akwai annahyu an bai'il malaki hani akan sai da wato kenan abinda za a yi kililin da shi za a iya sai da kililin ga 'ya'yan bishiya za su da je a kakkada akan wancan to shi 'ya'yan kawai ka sai shi haka za a iya sai da shi ko kuma ba za a iya sai da shi ba kililin kenan kililin kenan dabinan ka namiji ne dabinan wannan na mace ne za ka iya sayawa wancan ka abinan suka ce daga yawa daga cikin malamai suka ce a'a hakan ba zai yiwu ba idan kuma zai yiwu a wannan to ya kake gani dangane da kuma wato kenan na dabbobi za a iya sayowa mutum yana da ragonsa mai kyau dan sudan ko su menene ake cewa irin wajen abin inda ya je sai da wata kidan maniyar ragon a ɗebe a je a yi ta'abirin wasu tumaki da ba zai halatta haka ko kuma ba zai halatta ba musamman da wani irin wannan zamani namu da za a iya utilizing din zai an je an sa wani abu in aka zuko za a iya zuwa a yi fertilizer a tumaki kamar guda 100 a lokaci daya da ɗan wannan abin da aka abin rana ɗin duk su abin nan to yanzu wannan ya zama kamar dukiya kenan za a iya sai da shi wato kenan ko ba za a iya sai da shi ba na tumaki ko na raƙuma ko kuma na wani abu abin nan makamantan wannan za a iya yin haka ko ba za a iya ba walmalaki haidan al'inas ko na mazan ko na matan za a iya yi ko ba za a iya yi ba to a nan ma akwai wato kenan saɓanin malamai akwai saɓanin malamai na daɗin malamai suka daga kan cewa hakan ɗin wato kenan ba zai yiwu ba ko saboda a lokacin ba ta bayyana musu dalilan yin hakan ba kuma ba ta bayyana musu kamar yanzu ne da da suke cewa babu zakka a doya babu zakka a rogo da sauran irin wa'annan babu zakka a timatiri alfawaki hawal kudar ko yawwa to kaga yanzu kuma wa'annan abubuwa ta bayyana sun zama dukiya don haka malamai wannan zamani suna ba da wasu fatawoyi daban-daban to idan ya zama za ka iya amfani da abin karo daya na mani ragon mutum ko bijiminsa ka je ka yi abin menene ake kira ka yi ta'abir na shanu kamar ɗari a lokaci ɗaya ai ka gaba ƙaramin dukiya ba ne nawa ya kamata a ce mutum wata kinan ya biya don haka sai fatawar malaman take kokari ta canja wato kenan akan wannan cewa ba zai zama da laifi ba in an yi tsada akan wannan wallahu ta'ala a'lam sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa anzalna minas sama'i sannan sai muka saukar ma'an ruwa wato kenan daga sama muka saukar da ruwa daga sama fasika na kuma sai muka shayar da ku wato kenan wannan ruwa din sannan wa ma antum lahu bi khazinina ayin laisat kizanatu hu indakum taskar ruwa ba a hannunku take ba a hannun Allah ba da bakin sarki muke da haka mu ne muke taskace shi mu ne ko muke saukar da shi muke saukar da shi gwargwadon yadda muka ga dama a daidai lokacin da muka ga dama bi kadarin da gwargwadon yadda abin nan waska nahu fil ardi muka zo mu saukar da shi a ban kasa wa inna ala dhahabin bihi laqadiruna kuma tabbas za mu iya wato kenan retrieving dinsa in Allah ya saukar da ruwa zai iya retrieving dinsa sai ka neme shi ta yi retrieval kuma akwai hanyoyi da daman gaske in ya ga dama a sa a sa hanya bu sai ta koma kogi sai ku neme shi ku rasa kasar ku da jikakke yanzu bushe shi in an ga dama sai a bude cikin kasar sai ya shige shikenan dama aka ce akraja minha ma a hawa mar'aha to da kan ruwan dama na kasa ne sai a bude wata sai ta shanye kayansa idan an ga dama sai a yi zafi vaporization ko mene ne sai dinga tashi sai dinga tashi sai ya tafi abunsa in ya tafi abunsa shi ke da to da akwai hanyoyi da yawa wanda allah maɗaukakin sarki zai iya amfani da ita da su wajen wato kinan retrieving abin da ya sai ku waye gari sai haka yake cewa a ra'aitun in asbaha ma'ukum gauran faman yatikum bima'in ma'in idan ruwan ko yawa aka waye gari ya kafe za ku iya samun wannan condition din dauki misali mutanen saba'i lagar kana eh yawa fi maskanihim aya ko to mutanen saba'i da suka zo suka yi suka yi sadd na ake kiransa saddu irin abin da ake tare ruwa da shi dam suka yi dam suka yi abin da suka yi shekara da shekaru rana ɗaya da allah maɗaukakin sarki ya ga dama ba sai ya buɗa wasu hanyar sai ruwan ya tafi ɓera guda ɗaya ta zo ta samu gindin abin ta dinga rarrakiya ta dinga rarrakiya haida ta yi kofa ruwa da ya huda kaɗan ya fara tafiya a tukai yawa wake sai ya rika damɗin ruwa sai ya tafi abusa har yau mutanen sabai ba su sake mai da irin wannan wato kenan damɗin ba su da kaga wannan ma another way na retrieval ne kamar yadda allah maɗaukakin sarki zai iya retrieving ruwa haka ko zai iya retrieving kowace ni'ima ya baka zai iya baka in kyau ya baka wata rasa nemi kyan a rasa in lafiya ya baka zai iya retrieving ɗinta wata rasa nemi ta a rasa in kuɗi ya baka wata rasa a nemi kuɗin a rasa in mulki ya baka wata rasa a nemi mulkin a barfa in ilimi ya baka wata rasa a nemi ilimi da kwakwalwar ta damu lai kenan ilimi ya tafiya bisa da haka shi aka ce iza habbat riyahu ka faktanimha fa inna likulli khatifatin hubutu duk lokacin da chance ɗinka ya zo a rayuwa ok ka yi amfani da best way of utilization na wannan abin da aka baka duk abin da aka bayan kudi aka baka ka yi utilization ta hanya mai kyau domin duk iskar da ta tashi za ta sauka in kyau aka baka haka in karfi aka baka in lafiya aka baka in mulki aka baka in ilimi aka baka to a daidai wannan lokacin kai taka iskar ta ta tashi sama to maza maza ka kyakkyawar amfani da ita kafin wato kenan a neme ta a rasa ko kuma kai a neme ka wato kenan a rasa to mu je
wa inna la nahnu nuhyi wa numiit wa nahnu warithun Allah madaukaki zarke cewa inna la nahnu nuhyi lalle mu tabbas wallahi mu ne muke rayarwa wani mitu mune muke kuma wato kenan kashewa kenan ko wani hannun warisu na kuma mune masu wato kenan gado ka ganin ya faɗi abubuwa guda biyu zahirin magana da ya kamata ya ce wa inna lana hannun numitu tun da ai yanzu wannan kiɗabi ne ake mana ko alkur'ani ya sauka a mutane da rayayu yana musu magana da sai ya ce musu mune muke kashewa sadako sai mu raya amma sai fara da cewa me inna lanahnu nuhyi mu ne muke rayarwa tukunna sannan sai mu kashe saboda tuna maka asali asali na da can can can lokacin da wato kenan babu rashin asali na da guda biyu ne akwai wato kenan al'adamu rashi ba kai babu dalilinka akwai kuma idan kana nan ka ɓace yanzu misali mutanenmu da suka mutu iyayenmu da kakanninmu da suka mutu ai kaga babu su babu kuma dalilinsu mai yawan kaje ka tona kaburbar su ma ba za ka gansu ba wani ma ko traces ɗinsa ba za ka gani ba ko ƙashin ma da ake gani wani in kaje kaburbar su ba za ka gani ba saboda shekara da shekaru da ya tafi amma da da an yi shi ko yau sannan kuma duk lokacin da aka tashi rayar da shi dama yayye ne amma akwai kuma kafin annabi adamu ma kansa ya zo duniya kaga ba mu babu dalilin mu yau wato a lokacin Allah madaukakin sarki shi ya yi mu ya rayar da mu ta hanyar kawowa babanmu annabi adam da sa masa rai da halatta masa matarsa sannan kuma da mu muka biyo ta zuriyarsa don haka allah maɗaukakin sarki ya rayar da mu sannan kuma mu za mu mutu kuma shi ne mai kashewa don shi ne yake karɓa don haka rayarwa da kashewa duka wani a hannun ubangiji suke babu mutumin da zai mutu face su lokacin sai yayi wanda shi na ƙi da musulunci babu kuma mutumin da zai zo duniya sai lokacin sa yi inda ana zaɓa kowa zai zaɓa kaga da ba za mu san mu zo a wannan lokacin ba ba za mu san mu zo a lokacin ba sai ka so ka zo lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare yana ka san musuluncin ka garanti babu wani abin a cikin sa yau kaga wannan kenan sannan da gidajen da muka fito a cikin su da ba za mu san mu fito a cikin su ba sai ka so ka fito a wani gida ko na masu kuɗi ko na masu abin da ko yanzu mutanen da suke maka na a ce yanzu kana can abinka kai ne ɗan gidan limamin maka ko yawwa wanda kuma kuɗi ne ya ce shi ne ɗan gidan bill gates ko ɗan gidan dangote wanda shi kuɗi ne damuwarsa wanda kuma mulki ne a ce shi ne ɗan gidan donald trump ko wani makamacin wannan haka ne duk kowa da akwai inda ya kamata ya zaɓa wa kansa to amma duka waɗannan abubuwan control ɗinsu a hannun Allah maɗaukakin sarki yake sannan ya ce wa nahanu alwari suna kuma mune masu gado mune masu gado amma da me za a gada idan ka lura duniyan nan gaba ɗaya daga ran da ɗan adam na farko ya zo ta da zuwa ran da za a bar ɗan adam na ƙarshe zai barta duk abin da yake cikin duniyan nan babu abin da ɗan adam ya contributing ko guda ɗaya duk abin anan ya zo ya same su kuma anan zai tafiye basu sai dai kawai ya canja masa launi don haka turawa suke cewa mata can neither be created nor destroyed sai dai kai canjin form dinsa kai transforming dinsa from one shape to another shape yawwa duk abin da ka gani yanzu ba mun ce mun girma ba ruwan da muka yi amfani da shi abincin da muka yi amfani da shi duk yana nan in ka kaɗi bota ke ka zuba wani abubuwa ka hada ka hada dama suna nan ka hada su ka zo ka saka abincin ya tsoro abincin da shinkafa ta ka tace dama yana nan ruwan dama yana nan babu abin da dan adam ya kara ko guda daya amma duk da haka Allah barku ke ce shi zai gaji kasar dama kuma ta sace ko yau dama ta sace saboda haka za mu tafi yadda muka zo haka za mu tafi haka za mu barta Allah madaukakin sarki shine mai gadanta bayan duk an tafi Allah bada kuke zai ce to ina kuke yanzu in na ga dama na ta da ikiyama in na ga dama kuma shi kenan an gama kiyamar ma ba za a yi ba Allah haifar tun bujin mana
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين Allah madaukaki zarke ce walaqad alimna almustaqdimina minkum hakika mun san yan gaba gaba a cikin ku al-mustaqdimin na gaba ba gaba gaba gaba gaba ko wala ga dalilin mustaqirin sannan mun san kuma yan baya bayan ma hmm yan baya bayan ma mun san su saboda haka Allah madaukakin sarki shi ya san komai da komai amma su ne ne al-mustaqdimun wannan malamai sun yi maganganu da yawa a kansa aya ce gajeriya amma tana da ma'ana mai faɗi wasu suka ce al-mustaqdimina su ne wato kenan musulmin da mutanen da suka zo kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya almustakirin fa wanda suka zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to wa'ancan din duk halin da suke ciki Allah ya riga ya sani alimna almustaqdimina minkum haka ma wanda ba su zo din ba a wancan daidai lokacin da alqur'ani ya sauka akwai wanda ba su zo ba a duniya su ma ya san su ya san kuma da wani irin hali wato ganin za su zo su wasu malamai suka ce a'a almustaddimina minkum wannan aya tana magana a masallaci ne akan sallah waɗanda suke gaggawa zuwa masallaci a cikin ku su shiga sahu Allah madaukakin sarki ya san su don haka ya ba su wata lamba da ake kiransu almustaddimuna don haka sai suka ce almustaddimuna daraja guda uku ne darajar farko shine misali a ce daga zawali yayi wanda zai maza maza ya tafi masallaci ya samu daraja ta farko a cikin almustaqimun shine ya riga kowa zuwa masallaci ko kuma yana daga cikin wa'ida suka riga kowa zuwa masallaci daraja ta biyu idan ya shiga sahun farko da haka yana daga cikin wannan abin din daraja ta uku kuma idan yana saiti liman bayan liman ta yadda in liman ya mika hannu zai iya cakko shi ya zo wannan darajoji ne idan mutum bai zo da wuri ya samu safin farko ba kaga ya rasa wannan daraja ko kuma koda ya zo a farko amma bai samu saitin liman ba yana ta can amma safin farko yanzu ya samu ta farko zama sa a safin farko ya samu kuma abin illa iyaka yanzu abin da ya rasa a bayan liman ne a bayan liman ne saboda haka bai samu daraja guda uku cikakku ba sannan sai suka ce kuma tsayuwa a nan saitin liman ɗin ita kanta tsayuwa ce wadda take mai daraja ta musamman don haka ana son wane da wane su za su zo tsaye a gurin ba kowa da jigari-jigari ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa liya liya ni ulal a halami wannan hago wannan ha wasu hankali da fahimtar addini musulunci su ne kusa-kusa da ni a baya saboda in alwalar liman ta warware in ya kawo musu ba za a samu matsala ba ko yawwa kaga karayi na bai rabe liman alwalar su ta warware ya haka mito hannu ya kamo shi liman ya fita sai ya bile ba sai ya bile wanda na kawo ka gatsaya kuma ya zai ce ah na doka sawara samu yi ko kuma na kakanin namu liman ya jawo sai fusge riga ta du cikin masallacin nan yawon shi kuwa sai yi zai kama jawo shi tuka ana son olin nuha olin ahlami wa nuha ko masu hankali don haka a nan malabe suke cewa idan aka samu olin nuha din sun yi ɗanyi ta'akuri ba su zo ba wani ya zo ya shiga wannan matsayin nasu ne za a iya cewa kwana koma baya su su shigo yanzu a nan ma Allah ya san mustaddimi na minkum wal mustahakiri kuma kai da ka zo ka aka ce koma baya saboda wanda fi ka cancanta ya shiga din to ba za a rage maka wata wannan darajar ba darajar ba za a rage ba eh ba za a rage maka wannan darajar ba saboda ai sayyidina abubakar Allah madaukakin sarki dan shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ka tiya ni addu'a ina so ni ma yakin nan da ake tafiya dai ina je ni shahada sai ya ce masa ya ababakar matina bi hayatik ka ji yadda mu daɗi da rayuwarka tukun dai bayan zo shahadar ta zo daga baya yanzu tukunna akwai abubuwan da ya kamata a ce kayi mana to yanzu an jirkitar da shi a wurin shahadar kenan ko to wannan jirkintar wanda aka yi zai rage masa daraja ba zai rage masa wato kenan ba zai rage masa wato kenan daraja ba sai dai ma ya kara masa sai dai ma ya kara masa to sau da haka allah maɗaukakin sarki ce wala kada alimnar mustaddimi na minkum wala kada alimnar mustaakiri wasu malamai suka ce a wannan aya ta sauka a filin jihadi ne fa in an tafi jihadi suwa ya gaba gaba zuwa kuma yan baya baya allah maɗaukakin sarki ya san su duk da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almu'min alqawi khairun wa ahabbu ila allah min almu'min da'if sai ya ce me wa fi kulli khair da mumini mai karfi mai kumaji a wurin jihadi ko a wurin ibada ko a wurin ayyuka na alkhairi da mumini mai rauni to wannan mai karfin ya fi alkhairi kuma bai ya fi soyuwa a gurin Allah amma da wannan da wancan din annabi sa sai ce wa fi kullin khair eh yawa so da yanzu da wanda ya zo sallah a raka'ar farko a sahun farko da wanda ya yi sallah a sahun baya kowa ya samu raka hudu wani ne bai ke da matsala ne ne a cikinsu babu wanda yake da matsala ko wa fi kullin khairun da wannan da wancan wato kenan kowanne akwai alkhairi dangane da lamarinsa saboda haka Allah madaukakin sarki ya san yan gaba gaban ya san kuma yan baya bayan kuma kowanne da nasa ranar da kuma akwai nasa ranar yan gaba gaba akwai abin da za su yi perform wanda haka ake bukata yan baya baya akwai abin da za su yi perform su ma wanda wato kenan haka ake bukata saboda haka Allah yake cewa alimnal mustaqdimina minkum wa laqad alimna al-musta'khirina hatta aka ce koda sahun ma wanda suke tsayawa a baya-baya ne gwargwadon niyyarsu saboda a zamanin da za ka samu can ga masallacin guda ɗaya ne mata ta baya maza su gaba wanda ya koma baya da mummuniyar niyya Allah madaukakin sarki ya sani wanda ya tafi gaba da kyakkyawar niyya Allah madaukakin sarki ya sani a dunkule ayan nan tana nuna mana cewa duk aikin alkhairi da kai gaggawa a cikinsa Allah madaukakin sarki yana sani sannan kuma ana rating ɗinsa duk aikin alkhairi da kai saibi a ciki kai baya baya Allah madaukakin sarki ya sani sannan kuma ana rating ɗinsa saboda haka kowanne Allah madaukakin sarki zai sakanta illa iyaka abinda ake magana shine kowanne aikin alkhairi ne yawwa da wanda ya bada dubu ɗari da wanda ya bada dubu uku duka aikin alkhairi suka yi ko tunda dai akan hanyar aikin alkhairi ne amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahris ala ma yanfa'uka kai din na baka shawara kai kwadayin abin da zai amfane ka wato kina ya zama kana cikin yan gaba gaba din wallahi ta'ala alam to mu je mu dai wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim wa inna rabbaka lalle ubangijinka huwa yahshuruhum shine wato kenan zai tashe su ranan tashin alkiyama su suwa kenan almustaqdimun wal mustaqirun yawa da wanda suke gaba gaba aikin alkhairi da wanda wato kenan suke baya baya aikin alkhairi duka Allah madaukakin sarki ya hashuru ranan tashin alkiyama wato kenan zai tashe su kuma tabbas innahu hakimun Allah shi gwani ne a wajen tsarawa zai tantance zai kuma ba kowa matsayinsa don haka aka ce aljanna Allah madaukakin sarki ya sanya ta ta zama mai darajat darajat ne sauraka kowa da nasa darajan kowa da nasa darajan kowa da nasa darajan kowa da nasa darajan ko wani a mataki na farko wani a na biyu wani a fulo number 5 wani number 10 wani number 1000 wani haka kowa da nasa fulo din amma abin da zai baka sha'awa shine kowa aljanna yake shikenan ko yawwa shikenan Allah ji kamar Ahmadu yace yace ko adakali to ko adakalin kofar gidan wani kake ai dai aljanna kake ne at least zai ba auta kake ba da sauransu to saboda ka Allah madaukakin sarki hakimun mai hikima ne ya tsara ta yadda kuma in an sa su a ciki din babu wanda zai ji cewa nasa bai gamshe shi ba babu kuma wanda zai ji kuma yana sha'awan dan wani domin duk abin da yake cikin kwakwalwarsa shine nasa shine best shine best saboda da ya shigo ya nemi duk abin da zai gani na aibi bai gani ba ya nemi abu din na kashi bai gani ba ya nemo ana abu na ɗagan hankali babu shi duk abin da zai faranta masa rai yana tare da shi a ciki to kaga Allah madaukakin sarki gwani ne ya tsara irin wannan alimun kuma masani ne yana da ilimin da zai tsara irin wannan rayuwa din a mutane wato kenan na lahira to mu je mu ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون الله مدوكاكي sarki ce wala kada hakika خلقنا الإنسان mu ne muka halice wato kenan dan adam al-insan bi dabihi mutum kawai yau ba ce bai ce mumini ba bai ce kuma wato kenan kafiri ba dan adam a ɗabi'ancensa a matsayinsa na dan adam ba matsayinsa na mai addini ko marar addini ba amma duk da haka malamai suka ce ai insan a nan gudun annabi adam ake nufi wato kenan asalin halittar dan adam ɗin kenan shine adam ɗin da kansa annabi adam din da kansa kenan don haka allah maɗaukakin sarki ya halice shi min salsali daga wato kenan salsal wato kenan shine in aka ɗebi ƙasa ta nan da ta can da ta can da ta can da ta can aka tara sai aka jika ta da ruwa sai aka bata da tsawon lokaci za ta zama abin da ake kira hama shine tabo yau in ruwa ya jima a cikinta za ta shakube ka ɗaya kafa different varieties na kasa aka ka zo ka tara a guri daya a cikin wani abu ka zuba ruwa a ciki kullun da ruwa a ciki kullun da ruwa a ciki za ta canja yanayi za ta koma wani abu kamar tabo-tabo kasa ce ta zama tabo masununi wanda yake zai fara bashi to da irin wannan ne allah maɗaukakin sarki da aka cakuba ƙasar aka sa mata ruwa aka bata lokaci kamar mai kwaba da in ana kwaban nan sai in an riba ta sai ta ribe to sai ta zama ta canja wani abin ɗinta to da irin wannan ƙasar ne allah maɗaukakin sarki ya halitta an ce idan ta bushe ƙarar da take da shi shine ake kiransa salsal idan kuma an ƙona shi ne za ta zama wato kenan fahar to allah maɗaukakin sarki wani lokaci min salsal wani lokaci min fahar wani lokaci da sauransu to duka da yanayin canji na wannan ƙasar ne ko tana ɗanya ko tana busasshiya ko tana konanniya an riga an gina to allah maɗaukakin sarki ya shi asalan da haka ya halicci annabi adam alaihi salatu wasalam ta mu je mana والجن خلقناه من قبل من نير السموم bayan Allah maɗaukacin sarki ya ba mu tarihi yadda ya halci wato kiran babanmu Adamu sannan ko sai ba da wato kiran yadda aka halci wato kiran aljanna in an ce aljanna asalinsa daga aljani ne ko yauwa daga aljani ne amma kuma shaidan ake nufi iblis kenan kamar yadda aka ce insan aka ce Adamu ake nufi alaihi salatu wasalam to jan don haka akwai jani daban akwai kuma wato kenan shayatin akwai jinnu ko yawa annabi adam shine baban ƴaƴan adam shine baban mutane yawa sannan iblis kuma shine asalin uban su wa'annan shaidanun sannan jan kuma aljanu kenan to su kuma su ma nasu wato kenan generation din daban sai da ake bambance su shine shi asalin shaidan bayya mutuwa don haka 'ya'yansa shayaɗin su ma ba sa mutuwa suna nan tare da shi suna abin amma aljanu za su iya wato kenan mutuwa amma akwai dangantaka tsakanin waɗannan wato kenan da waɗancan amma da bikin bambanci shi ne cewa su jan suna iya mutuwa amma asalin iblis ɗin da kuma shayaɗin su kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama za su iya rayuwa tare da 'yan adam har lokacin da 'yan adam ɗin za su kare sai a kare wato kenan tare da su to shi kuma shaidan ɗin Allah ya ce halakna mun halice shi min qablu ai min qablu khalqina li adam tun kafin wato kenan mu halice annabi adam an halice adam eh to kafin adam din ma an riga an halice shi jan shi kuma yadda aka lice shi da shi min narin samoni daga wato kenan tiririn wuta idan aka kunna wuta balbalbalbalbal din nata na saman nan wanda shi ba hayaki ba shi ba gaushi ba to daga irin wannan ne shi kuma wato kenan aka abin don haka kaga kenan an samu bambanci tsakanin wa'annan abin da shi madda da aka yi adam kasa ce madda da aka yi wato kenan shedan shine wato kenan wuta don haka shi yasa shaidan za ka gani da shi da mutanensa always aggressive always aggressive saboda ne ai su wuta daga cikin ɗabi'anta shine destruction destruction duk abin da ta shiga ciki kone shi za ta lalata shi duk abin da ta shiga ciki kone shi za ta lalata shi don haka duk inda shaidan yake da duk wani shaidani dan uwansa aikinsa ko aikinsu shine destruction su lalata su kone su gwaraje su mamaya hakan nan yau shi kuma adam alaihi salatu wassalam daga ƙasa aka yi shi daga cikin halinsa wato kenan akwai haƙuri akwai haƙuri akwai juriya da dai sauran irin waɗannan abubuwa Allah ya ce kalakana fa min qablu ay min qabla jan kenan ko kafin wato kenan abin nan min min narin samu daga wuta wadda take wato kenan mai tiriri tiririn wuta daga hakan nan Allah madaukin sarki ya halice shi to mu je mana وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون الله مرحبا كذا كنا با النبي صلى الله عليه وسلم لاباري yace ya Muhammad ka tuna iz qala rabbuka lokacin da ubangijinka yake cewa lil mala'ikati ga mala'iku inni khaliqun basharan ni zan halici wato kenan dan adam kaga kenan mala'iku su ma sun riga annabi adamu halitta kenan go yau mala'iku suna nan jahan yana nan ko kuma a ce iblisa yana nan allah madaukakin sarki ya yi tara mala'ikun ya ce musu to zan halici dan adam kuma shi ma bashar min salsalin daga wato kenan yumbu ko kuma wato kenan cakubabbiyar ƙasa min hama'in ta yumbu masnunin wanda yake ya fara bashi saboda an sa shi a cikin ruwa an jika shi an cakuda shi an bashi ya samu tsawon lokaci a yari ba to daga irin wannan ne zan halci wato kenan dan adam wannan abin da mala'iku aka gaya musu kenan to mu je فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين Allah madaukakin sarki ya ce ma mala'iku, "Iza sawaituhu, idan na daidaita halittarsa, kenan za a ɗauki wannan yimbun za a suranta surar mutum." Mun fahimci wannan? Wani faktu fihi min ruhi, sannan sai na hura masa wato kenan rai daga gare ni. Ko? In an ce nafku shi ne hura iska ta fito ta shiga wani guri kenan ta fito daga wani guri ta tafi wani guri kenan ko Allah madaukakin sarki yake cewa zan fura masa min ruhi wato kenan ruhi daga gare ni ruhi da ganan ruhi Allah madaukakin sarki ya faɗi haka ne saboda girmamawa ma annabi Adam sabani yanda kiristoci da kuma malamansu orientalist su ne almustashirikun suke fassara wannan aya ɗin shi ne cewa ai annabi adam allah ya ce ruhi ne daga gare shi ko kuma su isa ruhun lahi ai ran allah ne don haka wani bangare ne na ran allah aka ciro aka yi shi da shi haka adam shi ma wani bangare ne yana cewa na faktu bihi min ruhi go yau sun kasa fahimtar cewa wannan idafa ce litta'azim jinginawa ne saboda wato kenan girmamawa ya ce faƙala lahun rasulullahi na katallahi taguwar Allah wace taguwa ce a duniya da ba ta Allah ba babu taguwa da ba ta Allah ba amma sai aka ce taguwar Allah ko saboda girmamawa ne da wannan ko a ce rasulullahi wani wanzo ne wanda aka aiko shi a duniya nan ba manzan Allah ba amma saboda girmamawa ne baitullahi wani baiti ne ba na Allah ba akwai gida a duniya da wanda ba na Allah ba ne me yasa aka ce mu masallaci baitullahi an jingina shi zuwa ga Allah a ce isa ruhullahi akwai ran da ba na Allah ba a duniya to ka gani saboda in an ce ruhullahi ai an jingina shi ne ko kuma a ce abdullahi bawan Allah ko akwai bawa da ba na Allah ba amma saboda girmama wani mutum saboda wata tada da yake da isa ce wannan bawan Allah ne kuma ba muna faɗan wannan yau don haka da Allah ya ce wa nafaktu fihi min ruhi zan fura masa raina wato kenan saboda girmamawa ne idan nayi haka to muhimmar ku shine wato ki nafaka ulahu sajidin sai ku fadi sai ku yi sujada a gare shi sai ku fadi ku yi masa sujada sujada malamai suka ce ɗayan biyu ne ko dai a zama sujudu tahiyya sujada ne ta gaisuwa ba sujadar ibada ba domin ba a bauta wa kowa sai Allah maɗaukakin sarki da haka da ya ce ku faɗi ku yi sujada ɗin na ma'ana ku gaishe shi ne saboda girmamawa da kuma wato kenan mutuntawa saboda gudun kar a ce to ana bautawa annabi adam alaihi salatu wasalam ɗaya kenan ko kuma mu ce wato kenan da ya ce faka ulahu sajidin din nan ku sa shi ma'ana bai zama alƙiblan ku lokacin da za ku yi sujada domin Allah maɗaukakin sarki yanda ya ga dama yake tsara abinsa yanzu kaga ai Allah madaukaki zai ce mu za mu sallah mu fuskanci dakin Ka'aba a Ka'aba muke muke bautawa yau amma mun sanya ta ta zama alkibla a gare mu kafin nan baitul miqdis ake fuskanta ai sallah ko kannara ta kalba waje ka fi samai wala duwani annaka qawlatan tardaha to kaga da dakin kudus baitul miqdis ake fuskanta ai sallah daga baya aka dawo da su su fuskanci abin don haka kenan yanzu sujjadan da za su yi masa shine su sa shi shine alƙibla kuma wannan ba don koyi bane Allah madaukakin sarki yayi ne ya ɗaukaka darajarsa ne ya nuna musu cewa duk da su ba sa sabon Allah la ya suna Allah ma amaruhum wa yaquluna ma yumarun ba sa sabon Allah amma Allah yadda ya gada muke abun sa yanzu ya halicci wani dan adam ya zo ya ajiye shi a gaban su aka komai da koyan amma ce Allah ya fifita shi kaga ne yanzu za a koya musu sannan kuma za a koya ma 'ya'yan adam yadda da kaddara idan Allah madaukakin sarki ke fifita wani akan ka shi kai hakuri ko Allah maɗaukaki sarki fifita shi a kanka kana zaune sai kaga ya zama miliyoniya kai ko baka da naira goma sai kai hakuri ko ko ya zama gwamna ko ya zama kwamishina ko ya zama wata tsiya darakta ko ya zama alaramma ko ya zama shehi Allah maɗaukakin sarki shine ya bashi don haka kai hasada ba naka bane Allah maɗaukakin sarki shine ya tsara hakan nan don haka kamar kai ka ce ana karantar da su wannan ladabin kuma ba don su ake yin su ba wato kenan damu ne wallahu ta'ala ala ta haka yace fa qawlu sajidina ku fadu ku gaishe shi to mu je فسجد الملائكة كلهم أجمعون
eh to Allah madaukakin zari ce fa sajada malaikatu sai mala'iku sai suka yi sujjada kulluhum duk gaba ɗayan su ajma'una kaka kaf din su kaga na akwai wani nau'i na tauhidi kenan ko aka ce sajadar mala'ikatu kulluhum mala'iku sun fadi sun yi gaisuwa ma annabi adam alaihi salatu wassalam gaba ɗayan su kuma aka ce ajma'una kaka kaf din su saboda a tabbatar maka ce babu a cikin mala'iku koda mutum daya koda mala'ika daya kai wanda ya goce ci shi ba zai ba saboda ai dama kaga Allah madaukakin sarki ya sifata su cewa la ya sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ko yau su jibilla da Allah madaukakin sarki ya halice su shine ba sa saba wa Allah madaukakin sarki da haka duk abin da aka ce su yi sai suka yi shi suke don haka gaba ɗayan su wato kenan sai suka tashi suka suka yi wa Allah suka yi wa annabi sallallahu annabi Adam alaihi salatu wasallam gaisuwa ko suka yi ibada a matsayin sun sashi wato kenan a matsayin alkiblar su wallahu ta'ala a'lam to mu je إلا إبليس أبي أن يكون مع الساجدين illa iblisa sai dai iblisa a bashi yaki yaki an ya kuna ma'asajir yaki ya kasance tare da wato kenan masu yin sujjada tare da masu yin sujjada shi bai yadda ba domin shi ya taurin kai don haka rebellion na farko kenan aka ce farkon abin da aka fara saba wa Allah madaukakin sarki da shi shine girman kai don haka Allah madaukakin sarki ke cewa alkibriya'u ridai girman kai mayafina ne ni ni kadai zan yafa shi man na za a nifihi wa zatu duk wanda ya jayayya da ni a cikinsa wallahi zan yarbar da shi za ka duk mutumin da ya sa girman kai a rayuwarsa ya ga ya fi karfin abu kaza musamman akan gaskiya ya ƙi yabi gaskiya yana ga ya fi karfinta to ka ba shi lokaci allah maɗaukakin sarki zai yarbar da shi allah ji kamala aliyu ya ce dubi dai fir'auna wai shi ne ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makure shi bai kai ga abin da ya nufi ba ai ya fi karfin abin ne ina so abu jahil ina so a duk wani mutumin da yake ya sa girman kai a rayuwarsa to ka ba shi lokaci an ba shi wani dan lokaci ne ina laha la yamli lil zalim hatta idza akazahu lam yutulib saboda haka saban da aka fara sabawa a Allah madaukakin sarki shine wato kenan abin nan eh girman kai sannan da Allah maɗaukakin tarki ce fa zajarar mala'ikatu kullum ajamu ne ce illa iblisa wannan ana kira sa wani irin istisna'i ne eh al-istisna'u min al-jins istisna'u min al-jins wato kenan ya halatta za a iya istisna'i a jinsi ko ba zai yiwu ba yaya fikihun al'amarin yake ka san malika ne duk inda fikihu yake aka ce mala'iku sun yi sujada gaba ɗayansu sai dai yanzu an yi istisna'i kenan ko an cire iblisa to shi iblisa yana cikinsu ne baya cikinsu dama to amma mai sa ka yi istisna'insa to yanzu a wanda imun kawo shi babin mu'amalar mu da kullum ko babin kasuwancin mu zai iya shiga ko ba zai shiga ba Allah ban mana alkawari zan baka miliyan goma banda mota daya yanzu wannan tsarin ya tsaru ko wai tsaru ba miliyan goma zan bashi amma ban da mota ban da mota daya na? yawwa to shi ne a yi wani irin istisnayin aka ce sajadar mala'ikatu kulluhum ajma'una kaka babu mala'ikan da bai yi ba amma ka ce illa iblisa yanzu an yi istisna'in iblisa a cikinsu alhali ko ba jinsu su yake ba tsara ka ce eh exclusion togewa togiya eh an ware shi an zare shi a ciki alhali kuma ba shi ne ba jinsin sa ɗaya ba ba jinsin su ɗaya ba eh zan baka dubu hamsin ko ban da kwano goma eh yawwa eh yawwa to ban da wake to to yanzu a nan da a ce da kace ban da wake kwano daya yanzu kaga ya zama sananne kenan ma'alumi don haka yanzu sai a yi fitar da kwano buhu goma na abin nan a ware kudin kwano goma sai a istisna yanzu wannan istisna in yayi halatta haka cikin harkar kasuwanci kenan duk abin da aka yi abin zan baka riguna hamsin banda naira dubu biyu sai a ware tun da yake riguna hamsin sanannu ne wanda kace zaka bayar dubu goma da ka ware kuma shi ma sananne ne saboda idan istisna idan ya zama wato kenan wanda yake ya aunanne ne sananne ne to za a iya daukansa haka sai a cire iyaka kimar wannan abu a cikin wato kenan abin da aka bayar din na gaba din to in haka zai iya yiwa wasu daga cikin malamai na fikihu suka ce wato kenan hakan din ya halatta kun gane wannan yawwa sai dai idan zai kawo rikici kawai yadda ka faɗa buhu goma na wake ai na gyada ganyen gyada ko na gyada ne buhu goma na gyada ban da wake to waken nan fa gairu ma'alu saboda bai da haddi bai da iyaka amma da ka ce ban da buhu ɗaya na wake buhu goma na gida banda buhu ɗaya na wake to an san yanzu kimar buhu ɗaya na wake don haka a cikin buhu goma sai a cire kimar wato kenan buhun wake sai a zo a yabin nan yau kasuwa sai ta tafi ba tare da wato kenan matsala ba mun bai ci wannan to alhamdulillah qala ya iblis قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين Allah madaukake sarki ce sai aka tambaye shi aka ce masa ya iblisu ya kai iblisu malaka menene matsalarka me damuwarka Allah ta kuna da ya zama baka kasance ma a sajidina wato kenan tare da masu sajada ba ko ko ko zaka ce malaka an ta kuna mina sajidin menene matsalarka baka kasance wato kenan a cikin abin mu don haka kamar la'anar ta zama za'ida kenan al'asalu malaka an ta kuna masajidina me yasa baka kasance ba cikin malaka Allah ta kuna me yasa ka kasance baka kasance cikin wato kenan masu abin nan ba don haka la yana daga cikin guranan da ake cewa za'ida ce anan don la ta kan zo tabbatacciya la ta kan zo kuma wato kenan za'ida amma dai asalin sa shine kai mai matsalar ka ne da kake ka kasance wato kenan a cikin masu sujada me yasa baka sujada ba kalami
قال لم كن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال سيكي cewa lam aku wallahi ban kasance li asjada zan iya yin sujada li basharin khalaqtahu ga wani dan adam din da ka halice shi ba kaga kenan na nan girman kai ya bayyana dan adam din da kai ka halitta yanzu ko kuda Allah madaukakin sarki ya halitta yace masa ya masa abin tunda Allah ne ya halice shi ai dole sai yi amma sai ce wali basharin halaktahu dan adam din da ka halice wala ba zan masa sujada ba kuma ka halice shi min salsalin min hama'in masnun daga liyun laka wanda aka kwaba yana bashi haka aka riga aka halice shi don haka suke cewa wato kenan yanzu abinda abinda shedan ya amfani da shi shine ya abin da ake kira kiyasi daga cikin masadir shari'a bayan alkur'ani bayan hadisi sai me ijma'i na malamai bayan ijma'i sai me sai kiyasi to yanzu iblis ya yi kiyasi a nan gurin don haka suka cewa kiyasi ma a farik idan kiyasi ya zama ya dace da shari'a kiyasi abu ne mai kyau yana daga cikin musadirar shari'a saboda dole ya koma zuwa ga asali amma idan ya zama kiyasun ma a farikin da to zai tafi wani guri daban don haka abu hanifa yake ce ma ɗalibinsa iyaka an ta kisa dina bin ra'ayi ka shaidin ka karkarkai kiyasin addini da ra'ayi li'anna awwala man kasa dina bi ra'ayi ash-shaytan farko wanda ya kiyasin addini da ra'ayi zunzurutun ra'ayi shine shaidan yace Allah ka halice ni daga wuta shi ka ka halice shi da abin kuma ni zan masa sujada wuta ne za ta zo ta bi abin nan kaga ba zai ba dan haka ya kace kasa kiyasan fasidan man ja alal babai ne baban wahida kaga ya zama kiyasin nasa mai abin nan don haka kenan kiyasi yana da shurudi yana da sharuɗa akwai shuruɗin kiyas wanda malamai usul sun riga sun tsara yana da rashin kiyayewa ka'idar kiyasi tana daga cikin abubuwan da ta jefa mutane musulmi al'ummar musulmi a cikin halin da suke don ita ce take bada kofa kowane mai ra'ayi ya faɗi ra'ayinsa da mutumin da yake malami da wanda ba muke malami ba da ya auna da ra'ayi kawai ya ga abin da sai ya kaza ne shikenan ya yi arriving at the final answer to kaga sai ya zama abubuwa sun rabu daban-daban amma da a ce za a tsaya a bi kiyasi a bisa ka'idarsa to kiyasi zai kai ma mutane don kiyasi dama dole sai ka samu asali ko sannan ka samu sabon lamari sai ya zama illar wannan da wannan ta zama daya sai a ɗauki hukuncin wannan da bai da hukunci sai a bashi haka ne yanzu misali an faru wani abu wanda ake yinsa a zamanin nan wanda da can ba a yinsa ballanta dama mu ga aya ko hadisi a kansa to sai mu ɗauko wani abu na dacen wanda ake yi a shari'a da hadisi ko aya a kansa sai mu ga meye dalilin sa aka hana wancan illar kenan ko kuma meye dalilin sa aka halatta waccan illar kenan sai mu ga za mu iya haɗa shi da wannan idan cutar wanda wannan zai kawo shari'a ta hana wannan ma da sai irin cutar wanda zai kawo sai mu ce haramun ne wannan tunda can wancan haramun ne yanzu mun yi kiyasi kenan ko ko kuma amfanin da wannan zai kawo gashi a fili wannan ma zai kawo wannan amfani sai mu ce wannan halal ne saboda wancan halal da yanzu mun kiyasi kenan ko saboda haka akwai ka'idodi da malamai suka shimfida wato kenan na yin kiyasi amma yanzu shedan yayi kiyasi kiyasi kuma da ra'ayi saboda haka yake cewa in dai mutum ne ka halice shi daga yunku ni ka halice ne da wuta wallahi ba zan masa sujada ba don haka shedan yanzu me ya faru yayi kuskure ya yi kuskure ya yi ma'allah maɗaukakin sarki ta waye don haka makoman shaidan ba za ta zama alheri ba a gare shi duk da zai amfani da wannan damar ya ɓata mutane shi sa ake cewa innal alima iza zalla zalla bi zallati al idan malami ɗaya tuntube duk duniya take yi tuntube saboda al'umma da yawa za su yi tuntube tare da shi yanzu da ya tuntube kuma ya ƙi karɓan gaskiyarsa ya ƙi karɓan kuskurensa to zai sanadin halakan jama'a da yawa to amma kaddara a ce ya halaka kowa da kowa shi ɗin ina zai yi ending up a rayuwarsa azabar zai kuma cikinta shi ma ba zai ci riba ba don haka taurin kai akan abin da ƙarshensa bai da amfani kamar wannan aya tana nuna shi ba shi da riba kawai kana ɗihin saharatin ƙasdan izalataha falam yadraha wa akhar qarnahu alwa'ilu bijimi rago ko bijimi yazo ya samu dutse irin na shiran nan ya taddaka da kafansa sai ya ture wannan dutsen zai iya yiwa kaga karshen ta shi zai cutu dutse ko iya ka faɗi masallacin nan ne kace zaka ture shi da kafa kaga ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba mun bince wannan to mu ji mana lokaci to alhamdulillah zamu dakata nan abinda ka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki amfana da mu abinda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki gane da mu kuskure Allah ba mu ikon gyara Allah ya fi mai